الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ورضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المحضر ولتعتفي بنظرة تأتي لنا بالزفر وبعد الحمد لله نقول الله سبحانه وتعالى بساكي gama mu wannan halkata mu mai albarka yau muna goma sha tara ga watan tara alif dubu biyu da goma sha bakwai mu sake haɗuwa don ci gaba da karatunmu na ilimin tasrifi wadda muke bibiyan wato almabadi sarafiya juz'i na biyu wanda yau insha Allah tabaraka wa ta'ala za mu tashi akan addarsun rabia ma'ana darasi na hudu wadda ya ce kiyasu mubari'i fa'ala bil fathi darasin zai tattauna ne akan wato yadda kiyasin fi'ili mubari'i na babin fa'ala a fi'ili mazi yake shine abinda wannan darasi zai tattauna mana bilfati da fataha wato a baya in ba manta ba mun karanta fa'ala da fuskoki kamar haka wato akwai fa'ala wato fa'ila kai mun karanta fa'ila mun karanta fa'ula a baya muka tafi akan ka'idan cewa in dai fa'ula ne fi'ili mazi ya zo da zamman aini to fi'ilinsa mudari'i da'iman kawai yana zuwa ya ne wannan shine ka'ida da muka tafi a kanta babu wata fuska daban fuska kwaya ɗaya ce in dai aini na fi'ili mazi sulasi mujarradi ya zo da zamma to mudari'insa da'iman yana zuwa yaf'ul fa'ula yaf'ul ɗaya kenan shi kaga bai da wani iskali kaman karuma kaman hasuna misali kaga yahsun fa'ula yaf'ul kenan to sai kuma muka zo aka ɗauko fi'ili sulasi madi sulasi mujarradi wadda ya zo da kasrul aini shi kuma ma'ana fa'ila kenan muka tattauna akan shi kuma yana da fa'ila yana zuwa ala wazni fa'ila yaf'alu fa'ila yaf'ulu na ƙarshe muka ce akwai fa'ila yaf'alu yaf'ilu muka gama da wannan aka kawo inda duk misalin suke aka buga inda yake fa'ila ya fa'alu ɗin fa'ila ya fa'ulu da kuma fa'ila ya fi'ilu ya fa'alu ɗin irin ya hasibu ya hasabu duk dai muka karanta muka wuce to yau za mu shiga fi'ili na biyu da yake mun karanta fa'ula na ƙarshe kenan mun karanta fa'ula mun karanta fa'ila a fi'ili mazi kenan sulasi to yau kuma za mu shiga fa'ala kuma shi ne na ƙarshe a fi'ili mazi dama akwai fa'ila akwai fa'ula akwai fa'ala ko misali irin su fa'ula ɗin su hasuna ɗin da na faɗa su da sauransu karuma to fa'ila kuma la'iba misali ko da makamantansu fa'ila ɗin sannan fa'ala kuma irin su akala su nama su abasa da sauransu to kowanne ɗaya in fa'ulan ne kun faɗi ya ake tuka shi fiska ɗaya in fa'ila ne kun faɗi fiskansa uku ne to yau kuma insha Allah tabaraka ta'ala za mu karanta babin fa'ala ne shi ma fuskarsa ba ɗaya bane yana da fuskoki da dama shi ma akwai fa'ala yaf'ilu akwai fa'ala yaf'ulu akwai fa'ala yaf'ilu yaf'alu an gane to shine yau insha Allah za mu duba shi amma watakila a cikin fiskokin nasa fiska ɗaya kawai za a duba ya ce kiyasu mudari fa'ala bil fathi wannan darasi topic namu na yau a wannan littafi zai gwada mana yadda kiyasin fi'ili mudari na fa'ala da fataha yake ma'ana fathan aini kenan للفعل الثلاثي المجرد على وزن فعل ثلاثة أوزان فعل ثلاثي مجرد فريتتي كنا wanda ya zo ala wazni fa'ala bisa ma'aunin fa'ala yana da salafatu auzani ma'aunayya an guda uku qiyasiyati fil mudari'i wato wanda aka qiyasiyai ne su a mudari'i ma'ana larabawa ne suka zauna suka kiyasta suka fidda shi waya gashi nan kamar haka yaf'ilu bil kasri akwai fa'ala yaf'ilu da kasara wa yaf'ulu bil dammi akwai kuma fa'ala yaf'ulu da damma wa yaf'alu bil fathi akwai kuma fa'ala yaf'alu da fataha ma'ana ɗayan wa'annan uku ne yake zuwa to shine a yau za mu ɗauki ƙwaya ɗaya a cikin ukun nan sai mu tattauna a kan shi bi mashi'atillahi tabaraka ta'ala yace al-awwal na farko a cikin guda ukun nan ya fi'ilu ya fi'ilu ya fi'ilu din nan shine fa'ala ya fi'ilu bil kasri shine babin fa'ala ya fi'ilu bil kasri da kasra to shine za mu tattauna kuma shine har ƙarshen babin nan har ƙarshen babin shine amfila to ga misalai kamar haka wa'ad al-hurru thumma wafa da wanda ba bawa ba kenan yayi alƙawari kuma ya cika a fili ma bi kenan sai a ɗaya hannu za ka gaya ce ya idul hurru thumma yasmi ɗa wadda ba bawa ba yana alkawari sannan kuma wato yana cikawa to nan gurin abin lura shi ne wa'ada ya idu wa'ada ya idu so idan kuka dubi wannan fili na farko wa'ada sai aka ce ya idu dama fi'ili muzari ya idu ala wazni menene yaf'ilu yaf'ilu kuma in ka kirga su su nawa ne su hudu ne to tunda su hudu ne ya aka yi ya zama ya idu ainihi a ka'ida yau'idu ne ainihinsa a ƙa'ida yau'idu ne wa'ada yau'idu to me yasa aka cire wawun akwai dalili wa'ada din nan fi'ili ne tulafi fi'ili ne mujarradi ghaira mazid sannan wato fi'ili ne tulafi fi'ili ne sannan mujarradi sai me kuma na'am sulasi ne aha mu'talli ne sannan kuma mujarradi sai kuma me na ƙarshe misal fi'ili misal ne dama mun karanta wasu abubuwa har guda uku a baya akwai fi'il har guda hudu sorry akwai misal akwai ajwaf akwai naqis akwai mudha'af a abin nan a juz'in farko fili misal shine ma kana fa'uhu harfa illa ko wanda fa'u din sai zo da harafin illa irin wannan kenan kamar wa'ada to ana kiransa fi'il misal wanda yake ciwon kai shi kansa da yake ciwo farkonsa kenan to dalilin da yasa ya zama haka sai ya zama yau'idu ya da wawu sun haɗu ba zai yiwu ba ba zai yiwu ba dole ɗaya zai haɗiye rai ya mutu na gaya muku a wancan karatun baya to shine sai kawai wawun ɗin ya fita da gudu ya ba da wuri ba sa ga maciji sai zama ya idu kawai instead of yau'idu kaga in an da an ce yau'idu a zahirin hakikanin sa kaga ya fita ya idu kenan amma sai aka ce ya zama ya idu amma in an zo a haka dole za a cire wawun amma in an zo ma'aunin sa to fa mala buda sai an dawo da ainihin yadda yake bi yadda aka share wawun sai an dawo da shi kafin ya tunku a ma'auni وعلى يوعد فعلى يفعل تشيل كوات بيجي نبي يتلا خاب من استخار من استخار duk wanda ya istikhara yana yi zaɓin Allah wannan addu'an da shugaba alaihi salatu wassalam yake koya wa sahabbai kamar yadda Jabir ibn Abdullahi Ansari ya faɗa a riwayar da Imam Bukhari ya fitar cewa ma'aiki yana koyar da mu addu'ar istikhara kamar yadda yake koyar da mu sura daga cikin surorin Qur'ani ko Fatiha wannan addu'an Allahumma inni astakhiruka bi ilmika wa astaghfiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al-azim fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lamu wa la a'lamu wa anta 'allamu al-ghuyub Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibatu amri fi ajlihi wa 'ajlihi فقدره لي ويسر لي ويسره ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري في آجله وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به وربني به رواية البخاري كده تو لا خاب من استخار duk wanda yake istikhara yayi istikhara ba zai taba asara ba bare taba kuma nadama ba bare taba da na sani ba a rayuwarsa sai ya sake abu zaki yace la yaqibu alladhi yastakhiru wanda duk yake istikhara to lalle lalle wannan da zai taba wanda yake istikhara duka da zai taba tabewa ba kaga ya zama khaba ala wazni fa'ala ko amma dai khaba kaga fi'ili ne mazi sannan me sulasi sannan me mujarradi sannan me ajwa shi kuma cikin sa ne yake ciwo a tsakiyar sa ne harafin illa ne tun da haka sai ya zama khaba sai a ce ne ya khibu khaba yakhibu me yasa aka ce yakhibu wancan ya'idu wannan yakhibu kaga abin da bambanci ne to anan wani abu ake yi i'lal yana shiga illa ya shiga anan wanda suna da yawa irin su khaba yakhibu sara yasiru ko mala yamilu sai ka ta nemo irinsu duka haka suke su dukkansu irinsu irinsu da makamantansu haka ake tuka su to amma su din a hakan din dai ya hibu ala wazni ya ne za a zo amma bayani me yasa ya zama haka ne wato asali asali wato ya yibu ne ya yibu alawar ne ilu ya yibu mun gani shi ne asalinsa ba ya hibun ba ne an ɗauko wato wasali an yi naƙulu ne ilal bin naƙul ne aka yi an ɗauko yaɗin da ai asali ba ta da wasali ko ya khibu ɗin ya ja ne ai ha'udin nan ita take da wasali to sai ai canji wannan ya dawo nan wannan ya dawo baya wannan ya dawo gaba haka aka yi ilal illa ne aka samu amma ta hanyar naqlu an dauko na nan aka kawo nan ya kaga khi an daure shi ya khi to sai a dauko daurin wannan a dawo da shi kan kha'u an gane sannan wasalin da yake kasan kha'u din sai a mai da shi kan yayi ya yi bu ya ilu haka ake musu su kuma an gane ko yadda ake yi naqlu ake yi to kaga har yanzu kuma man istakhara aka ce yastakhiru alladhi alladhi yastakhiru ko to su ma homa a wani ne kaga khara ne yakhiru su ma khara yakhiru khara ala wazni fa'ala yakhiru ala wazni yaf'ilu asali yakhiru ne kamar yadda aka yi yahibu yahibu a asali kenan to sai kuma na gaba jaratil umuru bil maqadiri lamura sun gudana yadda Allah ubangiji ya hukunta ma'ana ya kaddarto kaga jara kenan ala wazni fa'ala sai tajril umuru bil maqadiri lamura suna gudana ne da yadda Allah ya hukunta ma'ana yadda Allah ya kaddaro kaddaro ne bisa kaddaro ne ubangiji to abun lura anan shine jara ya jiri jara yadda muka ce wa'ada fi'li ne misal ko khaba fi'li ne ajwaf jara shi ko fi'li ne naqis saboda harafin sa na lamu shine ya samu ne illa jara asalin jaraya ne yadda ko jara ko jaraya fa'ala asalinsa jaraya fa'ala to sai aka ce yajri tajri kaga jara ya zama fi'il nakis sai ya zama mudari'insa aka ce ne ya jiri na me yasa ya zama haka saboda shi kuma ana kiransa ne naƙis ne amma mu dawo dai baya har yanzu khaba din nan fili ne ne aka ce ajiwa ko amma ajwab din daga wancan wa'adan kansa ma tukunna misal din ai kala kala ne akwai misal wawi akwai misal yayi kaga misal ne wawi ana wa'ada sannan khaba din nan ajwab ne ajwab din ma akwai yayi akwai me wawi to wannan ajwab ne ne yayi saboda an ce khaba yakhibu yakhibu akwai wanda ajwab ne amma kuma ba ba ya ba wawe ne akwai wanda zai tuna mana wani misali misali qala yaqulu masha Allah yayi that's very good kaga qala yaqulu kaga ya saba da wannan qala khaba duk ɗaya ne amma ya ya ya ya qulu wannan kuma yakhibu sala yasilu mala yamilu amma ƙwala ya ƙulu tunda shi ne wawi to haka wannan ajiwaf jara ainihinsa jaraya ko ajwab din nan sai aka ce jara sai aka ce ya jiri kaga ya gwada ya ne ba wawi ba ma'ana fa inda wawi ne akwai kura kenan ila ma'aunin sai ya dawo wani iri ba naƙis dai nake newa sorry naƙis ya'i to um, sai menene kuma tajiri yawa tajiri din nan alawazin menene yaf'ilu yaf'ilu asali tajriyu ne tajriyu saboda nauyi shi yasa bara ce tajriyu ba yaf'ilu tajriyu yaf'ilu sai ce tajri kawai to sai mu dawo na ƙarshe farral mu'minu ila rabbih mu'min ya inke da gudu zuwa ga Allah ubangiji sa ya tafi wurin Allah ta gudu farra kenan ya gudu wannan kuma shi ake kira fi'il muza'af tulafi ne mujarradi ne ghairu mazid wato kuma muza'af wanda aka ninka shi duk inda kaga shadda yana gwada harafin da yake da shadda a kan sannan su su biyu ne an mular da ɗaya a cikin ɗaya farra asali far da kuma ra ne sai aka ce ya firrul mu'minu ilallahi mumin yana gudu zuwa ga Allah kaga ya firru shi wannan farra din mudha'af ne lazim lazim don fi'iloli din zamu zo gaba zamu akwai fi'ili lazimi an gane wato lazimi shine wanda baya baya bukatuwa zuwa ga maf'uli fili ne amma ko ba matsuli shi kenan kawai yanzu bai ba gashi ba farar muminu mumin ya gudu ga fili ga fa'ili amma ba matsuli ina matsuli anan babu matsulun bi amma da ba lazimi ba ne dole sai an samu matsulun bi za mu zo mu karanta wannan babu ba su ma ka ji yaya ake yi ya zama haka insha Allah duka dai abu ne na wato tasrif yafirru almu'minu ila rabbi yafirru ala wazni yaf'ilu to ina so mu duba wannan abu a kulasa zai yi mana biɗi-biɗi da su ya ce kulasa a taƙaicen abin da duk muka karanta shi ne alfi'il sulasiyul mujarradu fili sulasi mai hurufai uku mujarradi tsaraitacce daga ƙari min babi fa'ala wanda ya zo a babin fa'ala bi fathil aini mana da yi wa ainun fata fa'a kenan la to ya kunu mudari'uhu mudari'insa yana kasancewa ne ala wazni yaf'ilu a bisa ma'aunin yaf'ilu ma'ana fa'ala yaf'ilu bil kasri da yin kasra wa ainin muzara'a din fi arba'ati mawadi'a amma fa ana masa kasra ne fa'ala yaf'ilu a fiskoki hudu to nan kawai ka sa ido a wannan wuri ana ce fa'ala yaf'ilu ne da kasran aini a babi hudu kaɗai in dai ba a babi hudun nan ba to ba a cewa fa'ala ya ilu sai dai ka nemo wani abu daban ko ya ilu ko kuma me ko fa'ala ya alu a banda ya ilu ya ilu dai in dai ka ga fa'ala ya ilu to dole ya fada a ɗayan fudu babu ba hudu wato gurare hudu to shine yanzu zai gaya mana gurare hudu sai ka kiyaye su in dai ba su ba to babu inda fa'ala take zuwa da ilu sai wuri hudun nan kadai wanne ne na farko yace idza kana misalan wawiyan in fi'ili ya zama sulasi ne misal misal din amma fa wawi to yana zuwa da fa'ala ya ilu ne mislu misalin wasala kaga fa'ala ko sai ka ce me yasilu wasala yasilu ainihin sa wasala yausilu ko kamar yadda muka karanta wa ada yau'idu amma sai aka ce ya'idu saboda me saboda ba sa ga maciji ya sil yau yau silu ba zai yiwu ba dole ka ce ya silu ka ce wawun din sai ya haɗiye rai kawai ya mutu ya tashi daga aiki aha sai yace ne illa idza kanat lamuhu harfan halqiyan ma'ana in dai fa'ala da fathan aini yazo mudari'insa na wazanin yas'ilu bil kasri aka samu wani fi'ili misal yazo wawi to garanti kawai fa'ala ya tsiro ne amma idan aka samu ɗaya da har lamun ɗinsa ya zama ɗaya daga cikin huruful halka ne to nan kuma da zai zama fa'ala ya tsiro ba me huruful halki karatunmu na tajwidi su ne huruful izhar akhi haka ilman hazahu ghairu ish khasir alifun ainu ha'un ha'un sai kuma kha'un sai me ghainu ko to wayannan sune ake cewa huruful halqi wanda anan suke makogoro suke fita huruful halqi sune kuma huruful izhar guda shidan nan in ɗayan su ya zo daidai lamu na fa'ala to nan kuma na aikin fada na fa'ala din inda ɗaya cikin huruful halki ya zo a daidai lamu na fa'ala din to ba zai yi ka ce fa'ala ya ilu ba nan kuma ta ko da misal din ne wawi to wannan shine wahalar ilimin tasiri in baka lura da wa'innan sai ka zo da kaga misal wawi kuma sulafi mujarrafi kaza kaza in baka lura da an samu canji a nan ba daidai lamun ɗinsa aka samu harafi ne ɗaya daga cikin huruful halki to ya tashi daga fa'ala ya ƙil kuma wannan shi kadai zai hana shi kaga ya ce ma fa'ala ya fa'alu nan kan fa sai ka tuka shi akan ya fa'alu fa'ala ya fa'alu zai koma shi yana bisa fa'ala yaf'alu ne mislu kamar misalin waqa'a kaga waqa'a ai fil misal ne ko amma ka duba min harafin saitin lamin sa na fa'ala menene ba harafin halku bane to sai zama waqa'a sai ka ce yaqa'u ba ya kiruwa to wanda wanda ki mutum bai ankara ba wallahi sai a samu akasi ka zo kana sauri kana karatu ka ce isa isa سيقئ كذا كذا مثال الكتاب أبا حمود الذي كان يقئ كذا كذا كفادي ya ce ma ya za ka ce ya ƙi hukuma ka ce asalin kalmar ka ba waƙa ba ne a fi'il mazinsa ai waƙa ya ƙi kenan waƙa a yi kaga fi'il misal fi'il misal ko mun karanta a ilimin tafsiri ayya ka karanta maka gane bare sai a ce wato ai ƙarshen sa ɗin ɗaya ne daga cikin huruful halki shi kuma yana zuwa a cikin misal to ya mai da shi fa'ala ya'alu ba zai taɓa zama fa'ala ya'ilu ba da shi nan kamar ba komai ba in ka ganshi amma wurin tabbaɗawa Allah sai ka faɗi in kai wasa in an baka littafi sai ka manta kawai ka buga shi inda ba shi ba to wannan shine na ɗaya mun riƙe cewa dai a taƙaice fi'il misal wawi ba ya'i ba idan ya zo ala wazni fa'ala kawai ya ilmi muzari'insa sai dai idan laminsa ya zama akwai ɗaya daga cikin tsoro na ne na halak yake sa to nan kuma sai ya koma ya fa'ala ya wannan kan lura na biyu yace idza kana ajwafan yadiya ko ko dai kan kar abun yayi yawa ina ga ba wani abu ko muna iya wucewa yawwa na biyu idza kana ajwafan yadiya haka nan idan ya zama fi'li ajwafi amma ya ifa ba wawi ba ajwaf din kamar sara mislu sara yasiru kamar fara yasiru shi ma nan garanti kawai fa'ala ya ilu ne shi shi bai da wani exception a ce sai dai kaza shi kawai in dai fili ne ajiwa fi yaɗi kawai garanti kawai fa'ala ya ilu ne shi tsara ya tsiru ainihi yasiru ne kenan ainihin nuna muku wancan kaba ya yibu to wannan ma tsara ya tsiru ainihin san yasiru ne sala yasiru yasiru ko da dukkan wani ma'auni irin nasu ne aiki irin su haka ba haka ake sarrafa shi na uku idan kana naqisan ya'iyan ana cewa fa ala yasiru ne a ka'idarsa na uku a wuri na uku idan ya zama fi'ili ne naqisi amma fa ya'i naqisi ya'i أها مثل رمى يرمي رمى يرمي رمى على وزنه فعل كو أصلي رمى يعني رمى يا يعني رمى يرمي على وزن يفعل asalinsa da ya kamata a ce yarmi ko saboda ba zai yi haka ba sai aka nauyi sai aka ce yarmi yaqil to shi ma haka ne da'iman idan dai fi'li naqisi ya ki yazo ala fi'linsa aikinsa da ya wuce yazo ala babin fa'ala rama ramaya kenan to dole yarmi ne yaqilu kenan ala wazi yaqilu illa idza kanat ainu harfan alqiyan shi ma sai dai a wato ainihinsa ma'ana shi kuma ainihinsa fa ba laminsa kama wancan a duba bambancin kuma na ko wato shi misal wawi idan laminsa ne ya zo da harafin al shi yake canja shi zuwa fa'ala ya al wannan kuma idan ainihinsa ya zo da harafin halal shi ne yake maida shi ne fa'ala ya fa'alu shi ma kun ga akwai bambanci kenan dama a misal wawi da kuma misal da kuma fi'il naqis a su ne ake samun shigan canjawan abin ya zama fa'ala ya fa'alu in har harafin halq ya shiga sai dai a misal wawi in harafin halq din ya shiga a a daidai lamu naqis kuma fi'ili na kifi kuma in ya zo a daidai aini shi ne yake mai da shi ne fa'ala ya fa'alu mislu misalin sa'a sa'a ainihi fi'ili ma bi ne fa'ala ne sa'a ya to kaga an samu harafin halq izhari kenan a daidai ainihin dinsa sai ya zama sa'a baraka ce yas'i a sai yas'a ko fa idza hiya hayyatun tas'a ba ta fi ba da zai taɓa yiwa ba duk da dai a ka'ida mun karanta fa'ala ya ilu tun da shi wannan naƙis ne amma dole tun da harafi na halka ya zo a nan sai zama ya sa dole ne fa'ala ya fa'alu aidan shi ma dai za a tuka shi a babin ya fa'alu fa'ala ya fa'alu dole sai na ƙarshe aka ce idza kana mudha'afan laziman in ya zama fi'ili ne wanda aka ninka wani hada da cikin hurufansa kuma ya zama lazimi wanda ba ruwansa da maf'uli ma'ana ba ruwansa da maf'ulun bihi mislu hanna ya innu da shazza hanna ya innu hanna ya yi bege ko ya innu yana yin bege ainihin hanna din nan ha na na ne alawazin fa'ala ko ha na na ala wazni fa'ala to amma da yake mudaf ne sai a ce hanna shikenan an nitsar da ɗaya cikin da to kaga ya innu ala wazni yaf'ilu ne ala wazni yaf'ilu to wato yahninu kenan ko ala wazni yahninu ko ainihi amma sai a tun da mudaf ne sai a ce kamar yadda hanana ɗin yahnin to sai a ce mana yahnin yafilu to amma dole ba zai yi wa a yi haka ba saboda shi mudaf ne to hanna ya innu kenan ala wajen fa'ala yafilu amma aka ce wa shazza min zalika akwai fi'ilai da suka yi shuzuzi suka fita daga karban haka su kuma tare da mudaf din ne fa'ala yaf'ilu amma su sai suka fita suka shi zuzi ma'ana samaniya wa ashirina fi'lan su ya kai a larabci aiki ayi wasu ayyuka guda ashirin da takwas su sun yi shi zuzi sun fice ba sa karɓan haka ɗin su su bibgamni da gamma ake duka su ba hannaye ya hinnu ba misali fa'ala ya ilu ba fa'ala ya ulu suke koma su kuma su su 28 an gane? to shi ne a ɗan ƙasa in ka lura ya sa wan ko a sama fi zambi an sa wan to tafi ƙasa za ka ga wan ɗin sai ya ce mai wahiya ga suna marrabi to shi wannan kaga ai kamar irin hanna ne marra ko to a ka'ida tunda ka ce hanna ya innu ai ka ce marra ya mirru ko amma ba haka bane marra ya murru shi ya yi shi zuri ba kaman wannan din bane marra ya murru dole bi don shi aka ce ma sannan sai me eh me na gaba zarra to sai ka ce zarra ya zurru ba zarra ya zirru kamar hannu ya innu ba sai ne hamma bil amri hamma ya hummu ko sai sahal madaru saha ya suhu haka zaka ta tuka su shakka shakka ya shukku ba ya shikku ba ba ya sihu ba jalla anil manzili jalla ya jullu ajja ya ujju ko amma ya ummu malla ya mullu abba ya ubbu habba ya hubbu habbatin rihu habbatin rihu min tilkai kafimatin kuntuna habba ya hubbu hububun riya'i ko karra ya kurru ba ya kirru ba zamma ya zummu alla ya ullu shadda ya shuddu shadda ya shukku ko fasha ya kushu dasha ya kushu خب يخب قص يقص من أين ننقم هش يحشه to dai mu je dai har karshe ne janna ya jinnu ko har zuwa karshe ne kai kam haka shi ba za ka ce kamar yadda kace hanna ya hinnu a yadda ka gaya ma dinnan bai zo su dukkan su haka zaka tuka su su kuma yace kama shazza ثمانية عشر فعلا ثمانية عشر فعلا كما يدى وسو أيوكا وسو قوم شاء تقص سوكما سوما سوكا شزوزي سوكا بتاع daga ka'ida su kuma me bil 18 fi'ila su kuma bil wajhaini sun fita da fiskoki biyu su kuma fiskan suna biyu yaqilu wa yaqulu su kuma kana iya ce musu fa'ala yaqulu fa'ala yaqilu kun yadda ka kana ba ta faɗa a larabci ma'aunin ya yi kama satara kamar yadda za ka gani mubagginan tatar jadwalin ati a bayyane bolo-bolo a ƙarƙashin tebul da zai zo nan gaba shine can in ka wuce za ka gani tebul ɗin za mu zo mu karanta shi gaba gaba in Allah da sai kwana a nan saboda kar abun yayi yawa a je ai ta research ai ta nika shi kafin mu zo mu daura wannan din an gane shi kuma ya zama mai fiska biyu kenan wajhaini kamar yadda muka karanta a baya a babin fa'ila a babin fa'ila akwai irin sa ko hasiba ya sabu ko hasiba ya hasibu ko kaga shi ma wannan a babin fa'ala shi ma yana da fa'ala ya ƙiru fa'ala ya kulu abu ɗaya ne ba kaga ya sibu kana iya ce ya sibu kana iya cewa ya sabu can ma ya fa'alu din kana iya cewa ya fa'alu kana ya fi'ilu kana iya cewa ya fi'ilu yadda wancan yake da fiska biyu ya sibu ya sabu ya sibu ya sabu ya sabu linsanu ya sibu linsanu duk yadda karanta kuma ya halatta kaga ha kira'a ma aka samu ya sabu ya sibu to wannan ma haka yaf'ulu yaf'il to za mu zo mu duba shi insha Allah a zama na gaba lura da kar abun ya yi yawa ya zo bai gano ba mun fi so a gane shi akan a zo abin nan da so da ba don ma na ga kaman kuna gane ba da bara mu wuce har nan ba ada yana ga kaman yana tafiya yasa na bari aka rufa har kulasar aka gama shi gaba da to mun zo za mu zo mu karanta table din shi kenan shi kadai in sa ranar zamu sai zama kamar revision zai zama kamar revision ne na dukkan karatun da muka to dukkan sa aka zuba shi a table aka aka yi shi da ka'ida fil awarawa kaga zamu sake kila reviewing ne yanzu abin da za a yi ku nika shi sosai wannan karatun yau yadda mun zo table din sai a dada fidda shi sosai Allah ya taimake mu سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك نستغفرك ونتوب اليك ko dai akwai tambaya kar mu rufe ba wata tambaya ko in babu سبحانك اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المعوذ والقاتل من سبحانه وتعالى بالحمد لله صراطك المستقيم وعلى اله حق كلمه العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين